بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha biyar ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka sha hudu to sha hudu ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wadda ta yi daidai da ashirin da shida ga watan ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zurat a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamu birrul walidai littafi ne wanda babban malami sheikh muhammad salih al-munajjid ya rubuta shi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasi na 24 a cikin wannan littafi mai albarka dukkan abinda muke ta tattaunawa a kai musamman daga baya-bayan nan muna tattaunawa game da matsaloli na idan iyayen mutum suka ba shi umarni kuma umarnin nan ko dai suka sa shi ya aikata wani abu wanda wannan abun shari'a ta hana da kuma suka hane shi yin wani abu wanda yin wannan abun kuma umarni ne na shari'a to yaya ɗa zai kasance a tsakankanin waɗannan al'amura to shi ne fa malamai manya suke ta tattaunawa don a ƙara fito maka da darajar iyaye da ƙima su da cewa su fa iyayen nan ba kan wallasa ba ne har idan za a dinga tattaunawa malamai su dinga ba da fatawa akan idan iyayenka suka hana ka wani abu kuma yinsa mustahabbi ne to ka haƙura da wannan abin duk da abin bin Allah ne amma yinsa mustahabbi ne to su kuma bin su wajibi ne in suka ce karka yi to an ce ka haƙura ka yi musu biyayya musamman an cika wasu sharuɗa wanda muke ta tattaunawa a kai wanda a dunkule sai malam ya ce hulasa ta wannan tattaunawa tamu game da matsalar biyayya ga iyaye a abin da ya shafi mustahabbi da abin da ya shafi na fulfuli idan suka umarci ɗansu suka ce ba sa so ya yi wani abu wanda yinsa mustahabbi ne ko ya bar wata nafila to dunkulallen zance game da wannan matsala malam ya dunkule mana magana akan wannan cikin abubuwa guda uku abu na farko yake cewa idan ya zamanto umarnin iyayen nan ya kasance na kada ɗansu ya yi sallan na fulfuli ne ko kada ya aikata wasu ayyukan ɗa'a wanda yin su mustahabbi ne kwata-kwata suka ce kada ya yi to a nan ba zai musu biyayya ba amma idan wani lokaci ne suka ce kada ya yi wani abu wanda yinsa mustahabi ne jifa jifa ko in wata munasaba ko wata bukatar su ta taso zai yi wani abu wanda yinsa ta ɗau'i ne ko nafila suka ce kar ya yi to ya musu biyayya amma a inda ba zai musu biyayya ba shine inda suka ce kwata kwata ba sa bukatar ya yi wannan mustahabin ko kuma ba sa bukatar wannan nafila ɗin domin a cikin yin haka akwai kashe ita wannan sunnar ko kashe wannan nafilar ko kashe wannan mustahabin wanda ba daidai ba ne ya musu biyayya a madadin a raya waɗannan sunnoni a raya waɗannan mustahabbai ya zamto an kashe su to a nan ne aka ce kada ya bi musu biyayya a haka kuma a cikin hakan kamar su iyaye suna ƙoƙarin haramta wa ɗansu yin wasu abubuwa wanda akwai alkhairi da falala kuma kwata-kwata suke so ya daina sannan kuma su a cikin daina wata babu wani amfana da za su to a irin wannan lokacin ne aka ce to sai ya ci gaba da yin ayyukan da'a ba zai yi musu biyayya ba abu na biyu aka ce idan iyayen mutum suka umarce shi da barin wata- wani aikin da'a kuma yin wannan aikin da'a mustahabbi ne saboda wani amfani da su za su samu suka ce kada ya aikata wani abu kuma aikata wannan abin dama ba dole bane mustahabbi ne su kuma a rashin aikatawar akwai wata- wani amfani su kuma da suke so su samu ɗaya kenan ko kuma suna ji masa wani tsoro a cikin yin wannan abin kuma tsoro na hakika ba wai wanda ake tsammanin faruwarsa ba to a nan wajibi ne ɗa ya yi wa iyayensa biyayya sai aka ba da misali kamar inda wato uwar da ta umarci ɗanta da bata yarda ya yi tafiya zuwa wani gari ko zuwa wata ƙasa don neman ilimi ba saboda ƙanƙantar shekarunsa tana ganin bai kai shekarun da shi kaɗai ba a ƙarƙashin kulawar kowa ba zai tafi wata ƙasa ko ya tafi wani gari neman ilimi saboda ba zai iya gudanar da al'amuransa ba to kaga wannan kaga wajibi ne ya musu biyayya akan haka ko kuma ainihin wato iyayensa suka umarce shi da kada ya azumin ta ɗau'i saboda sun ga jikinsa bai da ƙwari ko bai daɗe da tasowa daga lafiya a rashin lafiya ba ko kuma har yanzu yaro ne na wajibin ma bai hau kansa ba ballantana ya matsa wa kansa da yin na na nafila ko kuma saboda suna kwaɗayin ya raka su wajen wata gayyata ta walima da aka gayyace su kuma kasan harkar walima guri ne na a ci a sha a ambaci Allah wannan walima ta wani dan uwansu makusanci ko wani aboki ko makwabci to a irin waɗannan yanayin yakan an ce ɗaye wa iyayensa biyayya sai abu na uku aka ce idan ya kasance hanawar da iyaye suka yi wa ɗansa ɗansu na aikata wani aiki na mustahabbi ko na nafila kawai son zuciya ne kawai nasu babu wani amfana da za su yi a cikin hanashin sannan ba wata cutuwa da ɗan zai yi a cikin aikatawar to a irin wannan yanayin an ce shi ma ba lalle ba ne masu ɗa'a to bayan mun tattauna wannan sai muka shiga mas'ala ta uku la tajibu da'atuhuma fihi idza amara huma bi amri la yata'allaqu bil birri wa la ya'udu alayhi ma bi shay'in min an-nafi wannan shi ma mun tattauna mun fara shiga cikin sa cewa ba wajibi bane ɗaye wa iyayensa biyayya in suka umarce shi game da wani al'amari wannan al'amarin da suka umarce shi da yi ba aikin biyayya bane ba aikin da'a bane sannan wala ya'udu alaihi ma bi shay'in min an-nafi a cikin yi musu biyayya ma ba wani abu da zai tsina na musu in yayi din to a irin wannan zai bi su ko ba zai bi su ba to sai aka ce idan babu wani amfani da za su samu a cikin yin wannan abin kuma dama ba aikin da'a bane ba aikin nagarta bane to asali dai shine ya kyautata musu ya dadada musu rai asali ana so da in dai har a cikin yin zai dadada musu rai to asali shine abin da ake so ga da duk da na kwarai shine ya dinga dadada wa iyayensa wa in lam yaf'al fala ithma alai duk da cewa in bai aikata wannan abin ba ba zunubi yayi ba amma in dai har ran su zai soso to wannan sosuwar ran nasu ne ake son da ya kiyaye shi yayi kokari iyakar iyawarsa ya ga cewa tsakaninsu da su daɗaɗawa ne farantawa ne kyautatawa ne kamar inda suka umarci suka ce su so suke karanta wani course a makaranta shi ga kwas ɗin da yake so suka ce su sun fi son ya karanta kwas kaza yanzu kaga a nan in ya karanta kwas ɗin ko bai karanta ba wani amfani da za su samu a cikin karantawa ko rashin karantawar in ya karanta wani amfani na ya samu in ya karanta wani kwas ɗin ba wanda suke so ba wace cuta ce za ta same su to a irin wannan in dai har yana so ya dakada musu rai duk da ba lalle bane ya musu biyayya amma suka nuna su ga bangaren da suke so ya karanta to dan ya faranta musu in dai suna so ya ce in dai shi kuke so zan yi tunda wannan kwas din kuke so in yi wannan abin kuke so in karanta ban je in karanta ko kuma su ce ga motar da suke so ya siya dan ya dadada musu rai sai ya siye ta ba wai dan siyan watantan saba saban Allah saban Allah bane ina fata an gane ko kuma su ce masa a wuri kaza suke so ya aiki an gane ko to amma irin wannan yana jin ba dai a Najeriya ba ko yawa a wata kasar shine mutum zai har zaba zai a inda zai yi zai yi aiki ko yawa ba irin kasashe irin namu ba magana cewa ka zabo har har a ina ganin duk inda aka samu aka makale su ma ba za su sa wannan sharaɗin ba ko eh to sun ga wajen shekara na em to yan gata suna zaɓa ko to ai kaga in su- in in to kaga ai dama shi maganar sa ai ba shi ne yake da matsala ba su ne iyayen ne suke da matsala kaga in su za su nemo wasu su ce ga inda suke so ya shi ba shi da matsala da kyau eh kaga kai kai la ya kula dunatan bainal azali ya yake eh Allah ya shirya da mu eh to za mu tashi daidai inda aka tambayi Imam Malik qala al-mu'allif rahimahullah qila lil imam Malik an tambayi Imam Malik Imam Darul Hijra wanda ya tambaya ce li walida yace ina da mahaifiya wa ukhtun ina da yar uwa ko ya ko kanwa wa zauja kuma ina da mata fa kullama ra'at li shay'an dissan da mahaifiyata ta ganni da wani abu ko ta ganni da kudi ko ta ganni da wani abun amfani qalat kai tsaye sai ta ce da ni a a bi hadha li ukhtika wannan ka ba yar uwarka ana samun irin wannan ko Eh. da ya zo da abu ko kuma ita yar uwar musamman yaya mata suna da wannan in suka ga ɗan uwansu yana da hali to sai su je su lauye jikin mahaifiya da haka su suke cuna ta dan ba ta fahimtar language ɗin da ya wuce nasu ita ce ku- su ne ko da yaushe tare da ita shi yasa kai kanka in kana son kan ku dinga samu to rike wa innan kannan naka an fahimta da haka su ne yanzu su ce ki ce yaye ba mu kaza ki ce yaye siya mana kaza kuma da ta zo kawai za ta ce ka siya wa 'yar uwarka kaza ko ka ba 'yar uwarka kuɗi za ta yi kaza ina fata an gane za ga wani yana fama da wannan matsalar Eh, inda suka zo suka bara to shi kenan an gama to shi ma wannan sai ya tambayi imam malik ashe wannan matsala da daddiyar matsala ce ya tambayi imam malik ya ce ya imamu na malik mahaifiyata ina tare da ita sannan ina da yar uwa ina da mata amma fa duk sanda ta gani da abu sai ta ce wannan ya fi dacewa da yar uwarka kaga kila ko da matarsa ya siyo wani kaya inda za ta gani za ta ce wannan ka ba yar uwarka fa in mana atuwa zalika in kuma na ana ta wannan abin sabbatni haba sai ta zazzage ni wada at alayya ta yi min muguwar addu'a to an kaga wannan shi ne ba a so in mutum ya haɗu da iyaye masu irin wannan to fa sai yayi hattara sai yayi hattara kwarai da gaske sai mutum yayi hattara yayi iya bakin hattarar da zai kuma ya ci addu'a dan abu ne mai sauki yanzu da ransa ya ɓaci zaka ji tsinuwa zaka ji la'anta bari mu ji mai imam malik ya ce masa qala lahu malik imam malik ya ce da shi ma ara an tughayyiba ba na ganin dacewar ka dinga bata mata rai ba na ganin dacewar haka ba na ganin dacewar an tughayyiba ka dinga bata mata rai ka dinga kona mata rai wa takhlusu minha kai iya bakin kokarin kubuta daga gare ta bima kadarta alaihi da duk abin da kake da iko in dai kana da iko ta nema yi yi wa ƴar uwarka kaza kana da ƙarfin da zaka yi wannan abin ko ba saban Allah bane yi da duk yanda ka san zaka kubuta daga fushin mahaifiyarka iyakar iyawarka kai ai ma'ana wa takhlusu min sakhatiha bima qadarta alai kai kokari ka sabule kanka daga fushin mahaifiyarka da dukkan iyawarka kai iyakar iyawarka ka zamto ka kubutar da kanka ka fidda kanka daga fushin mahaifiyarka da aka matukar in baka bayar ba za ta yi fushi da kai bayar dan kar ta yi fushi da kai wannan ita ce fatawar imam malik ga wanda ya haɗu da mahaifiya irin wannan ko yanzu ka ji fatawar imam malik ka haɗu da mahaifiya mai irin wannan tana da yan kana da yan uwanka mata su suke zuwa su ce musu ga abin da suke suke gaya mata ga abin da suke so kuma sai ta matsa maka ta ce sai ka yi in kana da iko yi a cikin hakan ɗaukakar ka ta ce wannan magana ka koma cikin alfuruk mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da uku wa ƙala sa'ilun wani mai tambaya ya ƙure yana cewa indi walidaya alkarimani ya ce ina da iyaye na masu girma guda biyu ya ɗalubani minni sukan nema daga gare ni fi a hayanin kafiratin a mafi yawan lokuta ɗalabatin sukan nemi abubuwa in su ce in yi kaza kaza kaza kaza suna yawan neman da in yi musu abu kaza la yastafi dani min a kuma sai in ga ba wani amfana da suke da wannan abu kila kamar irin wannan ne kawai sai ta ce siya mata kaza da ka siya in kawai sai ga ashe kanwar ka ta ba ina fata an gane ko kasiya ba wani amfani da ake da shi an aji kuma in ka dawo bayan kwana biyu sai ka sake cewa siyo min abu kaza kuma in ka siyo wannan abun in ka zo sai ka tarar ba a yi amfani da shi ba yace to ina fama da wannan daga mahaifiyata mahaifana suna yawan cewa in siya musu kaza in yi musu kaza in ba su kaza kuma a mafi yawan lokuta sai naga ba sa fa'idanta da wannan abun bal tarji'u kullu hadhihi fa'idati alayya kai sau da yawa sai ga amfanin wannan abin sau da yawa yakan dawo kaina ne kamar yaya sai ce mithla misali an ya ba min ne ta na wuna ɗa'amin min al'adima wani lokaci sai na zo sai a ce sai na ci abinci kaza yanzu cin abincin amfanin su ne ko nasa da haka an yi wato an wato an wato ya ba min ne ta na wuna ɗa'amin min al'adima sai a ce ga tuwon dawa nan da miyar kuka ci su best abincinsu ne da kawo sai kan sai a zubo maka shi dumame yana yana tirini sai mahaifiyarka ta ce ga abinci ka ci aw adam zahabi ila makanin muayyan ko kuma su ce karka je guri kaza bala udi uhuma fi ba'dha gaskiya ba a komai nake musu da'a ba ban cika yi musu da'a ba a wasu daga cikin irin abubuwan da suke nema in li'ilmi anna zalika la yufiduhuma saboda na san hakan ba wani amfana su da zai yi fi shay'in a komai ba zai amfane su da komai ba in ban yin ba ba wani cutuwa za su yi ba wa hada al'amru yakunu fil usbu'i marratin adida kuma irin wannan neman in yi kaza ko su ce kar in yi kaza din yakan faru sau da yawa a sati ka hal ko hal alayya shay'un fi hada shin akwai wani laifi a kaina a cikin wani abu na kin yin wannan abubuwan da nake yi fa kana jawabin lajnatin da'ima manyan malaman lajnatin da'ima lil fatwa ga amsar da suka bari yushra'u al-i'tizaru an tahqiqi talabihima bil uslubil hasan yushra'u an shar'anta al-i'tizaru neman uzuri neman hanzari an tahqiqi talabihima daga tabbatar da abin da suka nema daga gare ka bil uslubil ah bil uslubil hasan da uslubi ko salo mai kyau ma'ana in ka zo ka ga abinci ka ce ka ce kash ko kuma to ba sai dai ko dan sa albarka dan yanzu nan na taso daga cin abinci ina ganin dan ba na so ki bada abincin ya zama ban ci ba sai in ji ba daɗi kuma ke ma na ga ba kya jin daɗi in ban ci ba amma kushe nake zan dai sa albarka ma insha Allah wani lokacin na zo sai in an zuba mun zanci na fata an gane kaga wannan wannan kaga bil hikima ka kada wannan kayi cokali ɗaya ko biyu ko kayi noma ɗaya biyu ka ce dama ka gabatar da uzuri a gane ko kayi kayi amfani da salo ba jan ranka ni na koshi gaskiya ni ba ci ba an gane ko a wannan kaga ba wani gaskiya me wata gaskiya ga har da wani gaskiya kai ba za ka ci ba an bayyana ko yawa saboda haka sai ka danyi da salo mai abin nan kauna ce a wani lokaci sai su ajiye ma abin da kai ba ma ya cikin abin da amma ita ba wanda take tuna kai take tuna eh da ka shigo kawai sai ga an turo maka wani abu da ka duba sai ga wani abu ne yayi sanyi ko tun jiya aka aje ya fara bushewa ma eh ba wai isa ta yi ba ita kawai kai ta tuna sai da ka ta dan gutsura sai ta kulle a leda ko ta karbe a wani abu nan sai al'amari na hudu wanda shi ma al'amari umar su ce gudu mai yawa gudu wanda yake ya wuce misali wa haifu na sha amurin walidi duk sanda umarnin uba ya taso an na hanyu ko hannun uba an mujarradin hulki tsantsar rashin tunani ne a cikin wannan umarnin ɗa sai ya lura cewa umarnin da mahaifinsa ya bashi akwai tsantsar rashin tunani a ciki ya ce ka daina yau kaninsa magana kaninsa ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya sun samu matsala kai ka ga ɗansu ne sai ce karka tsara zuwa gidansa ba kai ba shi karka tsara kula shi in ka kula shi ba ni ba kai yanzu kaga cikin wannan umarnin akwai tunani lam yultafat ilai wannan umarnin ba za ka saurare shi ba kowa ya hawa zuwa ga wannan umarnin ba za ka yi ba ballanta za ka yi umarnin biyayya ka koma cikin alfatawa alfiqhiyya alkubra ta biyu shafi na 129 kama nassa ahlul ilmi ala adami da'atil walidai kamar yadda kuma malamai ma'abota ilimi suka nassanta akan ba lallai bane yi wa iyaye biyayya idza amarahu idan iyaye suka umarci ɗa bima ya durruhu ɗa'atuhuma shi kuma zai cuto lam tajib ɗa'atuhuma fihi to la tajib ɗa'atuhuma fihi to a irin waɗannan ba wajibi bane yi wa iyaye biyayya wa baina an ya'murahu bi shay'in tsakanin kuma su umarce shi da yin wani abu ba'dul mashaqqati akwai wahala a cikin yin wannan abun al-muhtamila amma fa zai iya ɗauke wannan wahalar allati la ya ta'assaru biha dinin wanda wannan abun ba zai tasiri ba wajen taba masa addini fa hada yud'ani fihi wannan za a yi wa iyaye biyayya a cikin sa wato duk mu zamto ala basiratin wajen ina za mu bi su ina ne ba za mu bi su ba hukumu da'atul walidaini idza amarahu bi tarkil ilaj ina hukuncin yi wa iyaye biyayya a cikin umarnin da suka bashi na kada ya nemi magani ko kuma likita ya ce sai amma operation su ce ba za a yi man ba ya zo ya ce hajiya abin nan rura na ji an yi sikanin an gano cewa sai an yi aiki ta ce ai ita bata yadda ba to ina hukuncin haka ko mahaifi ya ce bai yadda ba za a yi wa mutum aikin ido ko za a yi masa aiki a wani bangare na jikinsa ya ce bai yadda ba to shi ne malam yake cewa menene hukuncin iyayen da suka umarci ɗansu akan ba su yarda da ya nemi magani ba akan larura da take damunsa ta wata mai tambaya ta ce ana fatatun ta ce ni budurwa ce matashiya ghairu mutazawwija ban ma yi aure ba ta'arrattu li hadithin na fuskanci wani abu wato wata matsala fi adalatiz zahar wato a ƙashin bayana wato tana da wata larura wata matsala a ƙashin bayanta shine ta'arratu li hadithin fi adalati dhahr wato na fuskanci wata matsala a ƙashin bayana wal adibba likitoci ya kulu da su kuma sun ce bi daruratul ilaj qabla zawaj wajibi ne sai an magance wannan larura kafin ya aure dan za ta iya ta'azzara kuma za ta iya zama mun matsala nan gaba in na yi aure ya kafin yi aure lalle da bukatar a yi min magani wa walidaya yarfudani ilaj iyaye na su kuma sun yi watsi sun yarda da wannan maganin bi sababi ja'alihi ma sabila ba su san yadda nake ji ba ba su san irin matsalar wannan laruran ba shine bi sababi ja'alihi ma saboda sun jahilci irin wannan matsalar wa khawfan min kalamin nas sannan suna jin tsoron zantuttuka da surutan mutane la astati'u tahammula al'alami akthar min dalik wai suna cewa wai ba zan iya daukar wahalar da ta wuce haka ba ma'ana suna ganin kamar ba zan iya daukar wannan wahalar ba in an yi aikin kamar zan samu suna ganin wata matsalar za ta iya faruwa wadda ta fita da abin ya ta'azzara kuma ba zan iya dauka faman wajibu alayya fi'lu tambayar da wannan matashiya ta yi shine menene ya zama min wajibi in aikata shi ga larura kam tana tare da ita tana jin tana damunta kuma likitoci sun tabbatar da sai an yi aiki su kuma iyaye sun ce ba su yadda ba da'atu ma ta ce in musu biyayya in hakura da wannan larura kar a yi mun magani aw mukhalafatu ma ko kuma in saba musu kawai in je yi magani aljawab amsar da aka ba wannan matashiya إذا كان في تركك للعلاج ضرر عليك idan rashin yin wannan magani zai zama cutarwa gare ki au alamun za'idun ko cutar larurar za ta ƙaru wa kana walidaki yamna aniki min tadawi kuma iyayenki sun hana ki ki nemi magani au ijra'il amaliyatil jirahiyya ko sun hana a yi miki sajiri sojiri shine al'amaliyatul jirahiya da ya sunan sojiri da hausa operation aji audit eh tiyata ko yawa tiyata a tiyata maturanci ne ko eh tiyata maturanci ne to ba kuna aiki kawai ko eh za a ce an yi mutum aiki ko to shi ake kira da al'amaliyatul jirahiyya an gane ko yawa to gyaran waje ko yawa to duk da yadda za ku fassara ku gane shi ne ma'ana sai aka ba ta amsa cewa iyayenta sun hana ta neman magani ko kuma sun hana a yi mata wannan tiyata ko aiki fakat ba dan komai bane ajal kalamin nasu wasu da surutan mutane aw mura'atan lil adat ko saboda la'akari da al'ada ta yankin da iyayen suke aw taqalid shi ma dai koyi da iyaye da kakanni al'ada ke aw na aw zalika ko makamancin haka min al'ilali daga wasu dalilai wal asbab da wasu sababba gairu sahiha wanda ba ingantattu ba to amsar ki a nan shine fala yalzamu da'atul walidaini fi hadhihi al in har kina irin wannan hali to ba wajibi bane ki wa iyayenki biyayya wala yu'addu ijra'ul amaliyatil jirahiyya kuma ba za a ɗauki wannan aiki ko sojiri da aka yi miki ko tiyata wa mukhalafatu ragabatihi ma da kuma saba wa abin da suke so ba za a ɗauke shi uquqan a matsayin saba musu ba wala isa'atan ilayhima ba za a ɗauki wannan a matsayin ɓata wa iyaye ba ko da kin yi wannan ko da sun ji ba daɗi sai ki ba su haƙuri kuma ƙila in kika samu lafiya kika warke suka ga yadda kika zama sakamakon aikin za su yi murna za su yi farin ciki su ma za su gane ashe su ne ba su fahimta ba ba wata matsala ba ce akwai ba cikin mawqi'ul islam su'alun wa jawab ga raƙam nan a ƙasa hal yuti'u walidai idza amarahu bi amrin fihi shubha shin ta zo iyayensa biyayya idan suka umarce shi da wani umarni wanda akwai shubha a cikin wannan umarnin abun bai fito haram ba karara amma akwai shubha yayi kama da haram yayi kama da halal min al muqarrab inda al ulama tabbataccen zance a wajen malamai annal walada da la yudi wa abahu ba zai yi wa mahaifinsa biyayya ba fi fi'ilil haramil ma'af a cikin aikata haram zalla duk sanda baban mutum ya umarce shi da ya aikata haram karara to ba zai ba ba zai bi shi ba walakin idza talaba ahadul walidayn min amma idan ɗaya daga cikin iyayen mutum suka neme shi fi'ila shay'in ya aikata wani abu min al-umuri allati hiya min al-mushtabihat daga al'amuran da suna ɓangaren shubuha, aw fihi shubuha ko kuma a cikin wannan umarnin ko cikin wannan abin akwai shubuha, ba hal yuɗi ma fi zalika, shin shi ɗa zai wa iyayensa biyayya a cikin haka? Kamar yaya, ka an ya ba minhu, kamar iyayensa su neme shi, musharakata huma da ya yi tarayya da su, fi amin wajen cin wani abinci fi kasabihi shubhatu harami wanda wajen nemo wannan abincin akwai wata alam akwai element akwai shubha ta haramu na ciki to zai wa iyayensa biyayya ya san abincin ba kiliya ba haramun ba halal bace kiliya ne kuma sun umarce shi ya ce akwai ba kuma zai ce haram bace zalla amma akwai shubha to sai suka umarce shi cin wannan abincin shin zai musu biyayya ko ba zai ba قال ابن مفلح ابن مفلح يتي وذكر له يعني للإمام أحمد المروزي قول بشر سي إمام أحمد كو المروزي سي أنبتا إمام أحمد مغنر بشر بن الحارث المروزي يجاوى إمام أحمد قول دا بشر ابن الحارث يي يتي وسئل an yi tambaye shi hallin walidai ne da'atun fi shubha an tambayi bishir ibn harith shin da zai wa iyayensa biyayya in suka umarce shi da shubha fa qala la bishir ibn harith ya ce abu zai musu biyayya ba qala abu abdullah sai abu abdullah imamu ahmad bin hanbal shine ake masa alkunya da abu abdullah yace hada shadidun yace kai wannan fatawar ta yi tsanani قال المروزي سي المروزي yake cewa نعم قال المروزي قال بشر آه، أو قال المروزي قول بشر بن الحارث kun gane gurin wasu ila hallin walidai ne ta'atun fi shubha fa qala la kun gane fa qala abu abdullah hadha shadidun yawa abin da yake cikin nawa to za ku gan shi a baya kun ji yana baya قال أبو عبد الله أبو عبد الله يكي هذا شديد يكي وانا فتوات تاي تسألني قال المروزي سي المروزي يكي قلت لأبي عبد الله سينة وأبو عبد الله إمام أحمد بن حنبل to tun da waccan fatawa ta bishir bin al-haris ta ce ta yi tsanani falil walidaini da'atun fi shubha kenan za a iya yi wa iyaye biyayya in suka yi umarni a cikin abin da yake shubha ne faqal inna lil walidaini haqqan imam Ahmad yace to gaskiyar al'amari dai iyaye suna da haƙƙi qultu sai al-marruzi ya sake tambayar imam Ahmad falahuma da'atun fiha kenan na fahimci akal makallahu iyaye suna da haƙƙin a yi musu biyayya cikin shubha kenan qal sai ce uhibbu an tu'affiyani da Allah ne ka shafa min lafiya eh wato baya so yace karare ya ce kar a yi musu biyayya akan abin da ya shafi shubaha ya ce uhibbu an tu'affiya ni da Allah ni ka shafa min lafiya akhafu an yakuna abin da nake tsoro kada ya kasance allazi yadkhulu alaihi ashadda mimma ya'ti abinda yadkhulu alaihi yake kokarin shiga kansa ashadda yafi tsanani mimma ya'ti sama da abin da ya aikata ka koma can kasa ma'ana kar ya zamanto wa muraduhu abin da imamu Ahmad yake nufi annahu yakhafu an yakuna abin da yake tsoro kada ya kasance ma ya tarattabu ala da'atihi ma abin da zai faru a cikin yi musu da'a fi amrin shubuhati a cikin al'amarin shubuha akbaru ya zama shine mafi girma mimma law khalafa amrahuma fi zalika fiye da girman inda saba umarnin su yayi akan haka kawai shine tsoro na kada ya zama to saba wato saba wa umarnin ya zama shine yafi daidai ko kuma saba wa umarnin nasu yafi zama alkhairi fiye da yi musu biyayya akan al'amarin shubha dan tana iyawa aikata abin ya dan fi sauki sauki akan saba musu an gane ko shine ma'ana akhafu an yakuna alladhi yadkhulu alayhi ashadda mimma yati yanzu shi abin da yake so ya aikata shine kada ya aikata wannan shubha din to ina tsoron kada ya zamanto abin da ya shigo gare shi ya zama to shi ne ya fi tsanani min ma ya ci daga abin da zai aikata din qala qultu li abi abdullah al-marruzi ce sai na sake tambayar abu abdullah imam ahmad bin hanbal inni sa'altu muhammad bin muqatil al-abbadani sai sake ce masa to na tambayi muhammad ibn muqatil al-abbadani an ha game da wannan tambayar faƙala ne sai ya ce min birra walidaika ka bi iyayenka faƙala abu abdullah sai abu abdullah ya ce haza muhammad bin muqatil qadira aita ma qala to ka gani wannan fa muhammad ibn muqatil babban malami kana ganin shi ma fa abin da yace wa haza bishr bin al-harith shi kuma wannan bishr bin al-harith qad qala ma qala shi ma kaji ya faɗa abin da ya faɗa ثم قال أبو عبد الله sai abu abdullah sai ce ma a hasana an yi dariyarwa mamakin kyan ya kyautata musu ya sassauta musu mamakin kyan ya kyautata wa iyayensa an fahimta ku da haka in abin bai fito ƙarar haramun ba ne yana ganin in an yi musu biyayya hakan ya fi kyau warawai marrozi an ali bin asim المروزي يروي توتا مغانا دغا علي بن بن عاصم انه سئل عن الشبهه ان تنبيه shi game da shubha idan iyayen mutum suka umarce shi da shubha faqal sai ali bin asim yake cewa ade walidaika ka fabi iyayenka haka kenan suka umarce ka abinda bai fito karar halal ne ko haram bane to ka bi iyayenka kawai ka bi wannan shubhar kenan wasu ila an ha bishir bin al-harith yace kuma an yi wa bishir bin al-harith irin wannan tambayar faƙala sai ke cewa la tudkhilni bainaka wa baina walidayka da Allah ni karka shigar karka shigar da ni tsakaninka da iyayenka karka shigar da ni tsakanina da iyayenka an gane ko la tudkhilni bainaka wa baina walidayka ba na karka shigar da ni tsakaninka da iyayenka me wannan magana take nufi ma'ana karka sa in baka fata wanda zaka kangare musu karka sa ni tsakanina da iyayenka ma'ana kaga dama yana da wata fatawar a can ai abin nan wato a can baya cewa kar a yi musu biyayya a cikin shubha ko hallin walidai ka tsahatun fi shubha qala la to anan kuma da aka sake tambayar sa faqala sai ce la tudkhilni bainaka wa baina walidayka kar ka sa ni kar ka shiga tsaka kar ka sa ni in zama tsakani tsakanin wato in shi- kar ka shigar da ni tsakanina da iyayenka وذكر الشيخ الت- وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروزي ثم قال الشيخ تقي الدين شما يا كاون الرواية المروزي سمعك وقال في رواية إب- ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أن يأكل رواية إب- ابن إبراهيم cikin abin da yake akwai shubuha a ciki fata'aridu alai sai mahaifiyarsa ta kawo masa abin da yake akwai shubuha an yi akula ta ce ya ci fata'aridu alaihi ai ummahu in ka duba can kasa mahaifiyarsa sai ta kawo mai wani abu wanda yake akwai shubuha wani abincin shubuha sai ta ce ya ci faqala sai ce idza alima annahu haramun bi ainihi fala yaqul idan ya san haram ce zalla to haramun ne ba kada ya ci in ka shubha ce fa ta zo masa da abinci domin ka ga fata wacce aka idza alima annahu haramun bi aini to in lam ya'lam annahu haramun bi ainihi ba na fata an gane akala kenan ko in ya ga in babu wani haramci karara akan wannan abun zai ci قال الشيخ تقي الدين مفهوم هذه الرواية أبين وأن الرواية تكي فهم تدبو أنهما قد يطاعان لن إياه أنا مصبيا إذا لم يعلم إذا تا بيسان شوى أبين ذلك أمرتيش لو أنه حرام حرام بني ورواية المروزي فيها رواية المروزي أكون وأن مسألة تشبها أنهما لا يطاعان في الشبهة yana ganin ba za a yi musu biyayya ba ba za a yi musu da'a ba a cikin shubuha wa kalamuhu yadullu ala annahu zancensa yana nuna cewa laula shubhatu la wajaba akalu shine abu mafhumin maganar almarruzi ba dan shubuhar ba to da wajibi ne ya ci li'annahu la darar alayhi fi domin babu wata cuta babu wata cutuwa a cikin cin in ya ci inda ba dan shubha din ba wa huwa yudayyibu nafsahu ba domin zai dadada musu rai ka koma cikin al'adabu shar'iyya mujalladin ɗaya shafi na 443 wa qala ibn rajab rahimahullah ikhtalafa al-ulama ibn rajab yake cewa malamai sun tattauna sun yi sabani hal yuqi walidayhi shin ɗa zai wa iyayensa biyayya fi dukhuli fi shay'in cikin shiga wani abu wanda a cikin wannan abun mina shubuhati akwai shubuha aw la yuqi'uhuma ko ba zai musu da'a ba فروي عن بشر بن الحارث الرويت به رواية daga بشر بن الحارث قال yace la da'ata lahuma fi shubha da ba zai wa iyayensa biyayya ba cikin abin da ya shafi shubha wa an muhammad bin muqatil al-abbadani amma shi kuma ruwayar da aka samu daga muhammad ibn muqatil al-abbadani shi kuma qala cewa yudi uhuma in bi shubha ce ba haram ce zalla ba to yi musu da'a a cikin yinta wa tawakkafa ahmad shi ko imamu ahmad ya tsaya cak fi hadhihi al-mas'ala akan wannan mas'ala bai ce a yi musu biyayya ba bai ce kar a yi musu biyayya ba har ma a can yake cewa ka shafa min lafiya ko yawwa kar ka hada ni da iyayenka dan kaga yayi tawakkufi bai ce a aikata umarnin su cikin shubha ba bai ce kar a aikata ba duk da cewa mun samu a bishir ibn al-haris ya ce kar a bi su muqatil muhammad ibn muqatil al-abbadan ya ce a bi su imam muhammad shi kuma yayi tawakkufi wa qala kawai abinda imamu imamu Ahmad yake cewa yudarihi ma wa aba an yujiba fiha sai ya ki bada amsa akan tambayar da aka yi masa kawai cewa yake da fa ya kyautata wa iyayensa da ya kyautata wa iyayensa to ga tambayar zai musu biyayya har a cikin shubha yace da ya kyautata wa iyayensa amsa kenan da ya kyautata wa iyayensa an gane ko a koma jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab al-hanbali mujalladi na 1 shafi na 206 وعن عبد الرحمن ابن ابن مهدي an karɓo daga Abdurrahman ibn Mahdi kana yace sami'tu Sufyan at-Tawri rahimahullah yace naji Sufyan at-Tawri rahimahullah ta'ala ya kula yana cewa laysa lil walidain da'atun fi shubuhat babu wajabcin yi wa iyaye biyayya in suka yi umarni a cikin shubuha in dai abin shubuha ne ba lalle ne sai kai musu da'a ba ka koma cikin rawahu Abu Dawud fi masailihi Imam Abu Dawud a cikin masail dinsa ya rawaito wannan a shafi na 347 وقال ابن الصلاح رحمه الله ابن الصلاح رحمه الله yace da'atul walidain wajiba yiwa iyaye biyayya wajibi ne fi kulli ma laysa bi ma'asiya cikin duk abin da ba saban Allah bane in dai suka umarci mutum kuma abin da suka umarce shi ba saban Allah bane ala gafarta malam baka da zabi wajibi ne ka bi su wa mukhalafatu amrihima fi kulli zalika aququn sannan saba wa umarninsu cikin dukkan abin da ba saban Allah ba ne uƙuƙun ka shiga cikin masu ɓata wa iyaye maganar uƙuƙun walidain da ɗin azabar masu saba wa iyaye akwai yiwuwar ka shiga cikinta da ka dukkan saba wa umarninsu cikin duk abin da ba saban Allah ba ne to shi kuma ya faɗa cikin uƙuƙ wa kada aujaba kathirin min ulama fa'atahuma da yawa daga cikin malamai sun wajabta yi wa iyaye biyayya fi shubuha ta kai har a cikin shubuhohin ma har a cikin shubuha shubuha shine abin da yayi kama da halal yayi kama da haram wanda shi ake kira da shubuha in ka kalle shi ta nan sai ga yayi kama da halal in ka kalle shi ta nan sai ga yayi kama da haram shine shubuha ina fata an gane kana sai da goro dan uwanka shi ma a kusa da kai yana sai da goro ya kasa nasa ka kasa naka sai ka tashi ku tafi sallah lokacin sallah kuna dawowa sai aka samu wasu goruka a tsakiya nawaye daga naka ya gangaro ko daga nasa ya gangaro ka iya tattarewa ta zama ya zama naka in ka tattare daga naka ya gangaro in ka tattare ka ci ne halal idan kuma ka tattare ashe ba daga gare ba naka bane da dan uwanka ne ka hadin naka ka ci ne haram to yanzu in nan gorukan shi ma dan uwanka yana da irin wannan matsalar da irin wannan tunanin yanzu goran nawa ne na ba ku wannan misalin dan ku gane shubuha kaga ba yanzu gorukan nan ba halal ba ne zalla ga kowannensu ba kuma haramun ba ne zalla ga kowannensu me yasa saboda ya yi kama da naka ya yi kama da na ɗan uwanka in an yi sa'a naka ne ka ɗauka ka ci halal in ba naka ba ne na ɗan uwanka ne ka ci in ba halatta ma ya ka ci haram wannan shine shubha to har a cikin irin waɗannan al'amuran masu fuska biyu ka kasa gane halal ko haram in iyayenka suka umarce ka da yawa daga cikin malamai sun ce wajibi ne ka bi su ba abin da kiliya ne babu wata shubuha ba wannan dama baka da zabi wannan wannan ka koma cikin fatawa ta ibn sala mujallad ne ɗan shafi na ɗari biyu da ɗaya muna da sauran mintuna sakan talatin to sai mu tashi wa ƙalin ƙarrafi ɗin insha Allah wannan sakannin ba za su iya shigar da karatun ba ko to mu tsaya wa ƙalin ƙarrafi rahimahullah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin amin amin amin amin